الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من الصدوى ونبي من البركة yau muna yi ne na lahadi daren litini daren sha nawa daren sha bakwai ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wacce ce daidai da yau muna goma ga watan takwas shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da dawar qur'an da ke nan ganyen hoda a garin saminaka inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin al-irshad ila sahih al-i'tiqad wa ar-radd ala ahli ash-shirk wal ilhad واللفظ فضيلة العلامة صالح ابن فوزان الفوزاني حفظه الله تعالى ورعاه wannan shi ne darasinmu na ɗari da sittin da shida a shiyarin jirka a wannan littafi idan jama'a mu yi wa manta ba mun karkare batu dangane da abin da ya shafi sunaye na ranar alkiyama da irin tashi-tashin hankula da zai faru a wannan rana ta alkiyama mun yi bayani akan busan ƙaho mun yi bayani akan abin da ya shafi ainihin wato abin da zai faru a wannan rana da sunayen da Allah madaukakin sarki ya ambaci alkiyama da su domin firgitarwa da wa'azantarwa da tunatarwa gare mu baki daya Allah mu yi roƙo da sani ta wannan shi yau za mu tashi da malamin cewa al-mautu mutuwa eh ba wani ce mutuwa rigar kowa me ce mutuwa me ce mutuwa za mu rubu ne insha Allah malam yace al-mawt mutuwa wa min muqaddimat al-yawm al-akhir al-mawt daga cikin abin da yake shimfiɗa ne game da zuwan ranar alkiyama rana ta ƙarshe shi ne akwai mutuwa wa huwa alkiyama subra mutuwar nan ita ce zai tashin alkiyama karama tashin alkiyama karama wal qiyamatu subra abin da ake cewa karamar alkiyama هي وفاة كل شخص عند انتهاء أجله كاجي متوعد شيني قاري ورقوة ري شكا ورقوة نمتم يا يند رايوة تكاوش يا يند عدد قانجي للرقشي لأن يجيب وقوة يقاري وبها ينتقل من الدنيا إلى الآخرة دولنا زاري رني mutum za a cira za a cira da shi daga duniya zuwa lahira kenan da zarar mutuwa ta zo maka to a biya maka ta yi ta tsaya Allah ka sani ki ta shi lalle jama'a tashin kiyama lokaci ne mai tsananin tashin hankali mutuwa ita ma tana da tashin hankali idan ka tuna cewa yanzu kai din nan nan da ɗan wani lokaci kaɗan za ka mutu kamar duniyan nan duk abin da ka mallaka na dukiya na yaya na gidaje na filaye na dangantaka uwa da uba duk abin da ka sani kana da shi a duniyar nan amfani shi ya ƙare a wurinka yanzu sunanka gawa don haka yayin da ka mutu kai tsaye za a ce ina gawar ko ina gawar ku kawo gawar ku ajiye gawar ku yi mata sutura shikenan daga lokacin sunanka ya zama gawa an tashi daga faɗin sunan wani habibu ne kai ko aminu bukhari ne kai ko muhammad umar ne kai ko abubakar kowane ne kai da zarar ka musu a ce marigayi wani marigayi kuma a ce ai marigayi wani yaushe ya mutu ikon Allah duniya tsohon gari har gobe haka za a yi kuma kai ma haka za a yi ma wallahi sai an manta da kai wani ma bai san ka mutu ba balantana ka ce kai ran mutuwar mu za a yi bidiri za a ga babban al'amari ba abin da za a gani don abin da ya sa ba ka san a wani yanayi a wani hali za ka mutu ba da ni da kai da su da mu wallahi babu wanda ya san a ina zai mutu a wani ne zai mutu wannan dalilin ya sa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yake roƙa wa kansa kyakkyawar mutuwa اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرد غير مخزن ولا فاضح كاجي إلا ما الله يفدي يا الله إنا روحك كباني رايوة ميدادي الدنيا رايوة دباب wani irin nauyi na tashin hankali da cutar wanda zai iya kawar da ni gaba da bin hanyar Allah sannan ya Allah ka bani mutuwa daidaitacciya wacce ba zan mutu ba a cikin hayyacina ba kuma ya Allah ka ɗauki raina ya zama bana cikin muhzin wanda Allah yake kunyatar da shi wala fadih Allah kada ka sanya ni cikin wanda mutuwa za ta sa ya zama mutuwa ta zama mutuwa a fili ka san wani mutuwa ita ce ne tonan asiri a gare shi lokacin da yake raye ba a iya kiran shi a ce wani kaza ne ba a iya faɗin laifinsa amma yana mutuwa za a faɗi wani ai lokaci da kaza da kaza ya yi kaza da kaza wani ma ya yi kaza da kaza ai kaza da kaza kashi nan dai Allah ka samu shiga da imani na'am don haka ita mutuwa ita ce karewar rayuwar bawa yankewar wannan rai da Allah zai ta cire ta daga jikin kowa lokacin da Allah ya ɗiba mar ta ƙare daga nan za a cinci mutum ko dai ya gama mala'ikun rahma ko dai ya ga mala'ikun azaba Allah ka sani kitabun ƙarshe tun daga duniya za ka gane ina ne makomarka don haka haka mutane za su ɗauke ka a tsaye da kai makabarta a je a birne ka daga kai sai dan farin alawayo tsiraran Allah kake wannan tufafin da za a sa don ya surce maka alkawar kai kenan an haife ka ka zo baka da komai sai ka zo ka nemi komai ka samu a duniya ka tara komai ran da za ka mutu za ka mutu ka koma ga Allah ba ka da komai kuma za a yi maka hisabi a kan komai don haka kowanne musu ya shirya ya jira lokaci kowanne mai rage nazari jama'a wallahi mutuwa gaskiya ce kuma tana zuwa kaina tana zuwa kanka tana zuwa kanmu tana zuwa kansu kowanne mutum ya rabu da wannan rayuwar da sonsa da kinsa وقد ذكر الله العباد بالموت حقيقة أن مدوكين سركي يا تناتر دمتاني بتودا كان المتوى ليستعدوا له بالأعمال الصالحة domin su yi wa wannan mutuwar kyakkyawan tanadi na kyawawan ayyuka wattaubati min al'amali sayyi'a da kuma tuba ga barin aikata munanan ayyuka li'annahu idza jaa domin ita mutuwar nan fa idan ta zo khutima amadul insan an riga an rufe dukkanin wani aiki na bawa ولا يقبل التأخير كما تمتوا يا جماعة باتا كربان يجري كتنعي باتي ألا لا باب الأباري أبشن سورة المنافقون قال تعالى ألا من قتيش يا أيها الذين آمنوا يا قوت نسكي إيماني لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله كلا kada ku sake dukiyoyinku da ƴaƴayenku su shagaltar da ku gabarin ambaton Allah gabarin bin addinin Allah wa man yaf'al dhalika duk wanda ya aikata haka fa ulaika humul khasirun wadannan su ne nan hasararru a wannan rayuwar ta duniya da kuma ta lahira su ne marasa rabo gaba daya su ne tafafu Allah ka sani Allah ta'ala ya ce wa an fi kumi ma razaqnaku ku ciyar daga abin da muka azarta ku da shi na arziki min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut tun gabanin mutuwa ta zo wa ɗayan ku fa yaqula sai dinga cewa rabbi ya ubangiji na لولا أخرتني إلى أجل قريب إنا ما جازاك من جنجري زوا قوان تلو كتشي مقصنشي فأصدق سي إنسان إني صدق وأقم من الصالحين كما نزمتو لك سكين نقريب التي ولن كقلن حرف نفي وتوكيد أها واستقبال an kore gaba ɗaya ba zai yiwu ba walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha fawfaw da dai Allah ba zai taɓa yi wa wata rai jinkiri ba yayin da lokacin ta ya riga yi yayin da lokacin ta ya zo ƙarshe wallahu khabirun Allah masani ne mai ba da labari ne bima ta'maluna da abin da kuka kasance kuna aikatawa a cikin duniya wa qala ta'ala haka nan Allah ba kuke shi kullu nafsin dha'iqatul maut kowace rai tabbas za ta dandani mutuwa Allahu akbar in dai har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo rasuwa manzon Allah ya rubuta suma idan aka sumar da shi in ya farka sai dinga ɗaukar ruwa ya domin ruwa ya shafa a fuskar sai da cewa la ilaha illallah inna li mawti la sakarat lalle mutuwa tana da magagi haka za ta ja shi ya tafi da shi kamar ya tafi sai kuma a ƙarfin shi sai kawai ƙara dawowa yanzu Allah ya shafa wa idan shi ruwa yana cewa la ilaha illallah inna lil mawti la sakarat lalle mutuwa tana da magagi haka za ta zo wa kowa ka ji kamar kana bacci haka za ka ji kamar kana bacci da gaske ne a'a ba gaske ba ne a'a wasa ne ka ce to mun riga mu lokaci ya yi ɗan saƙon Allah ne na riga na zo shego akwai wani da riga ya ƙara girma ba da an banna ya tarbiyyar shi a ce ina lokaci ya ƙuri to a bani dama ma nabi ya sa kaza in ba wani in ba wani in shadda addinin Allah a ce ina nan ma ba ba hali a bani ikon tuba mana sai a ce ba hali wannan iyaka gaske kenan jama'a Allahu akbar idan muka duba da kyau jama'a za mu ga cewa ita wannan rayuwar da muke cikinta duk da wahalar da muke ciki ɗan adam baya san mutuwa yanzu duk wahalar yake a Najeriya ana jin kaza ana kaza to kowa gani yake ko ta rayu ban sun zo gari an kwashe kaya duk an gudu to inda ka ka kwashe kayan ka tafi a can za ka same ta ita matsalar mutuwa ce Allah ya ya aina ma takunu yudrikumul maut duk inda ku kasance mutuwa za ta riske ku a nan walau kuntum fi burujin mushayyada ko da kuna cikin wasu wasu ganoyi masu cike da tsaro ko yau kamar da malami alinu min ya faɗi me ya faɗa bala man tabaitin tuna mana ta ta ta yi ta faɗa ɗo na'am eh tuna mana kufi yanzu na abin ya gudu infiraji eh to na je manta hmm? a ban da wannan kafin nan ai wannan ai ƙarshen ƙarshen wannan baitoci ne abin da nake bayani cewa ta ɗauki ta ɗauki hatta sarki ya ce ga dubin matsara a ɗaki ko ga menene duka dai duk wannan abubuwan da za a sa duk jami'an tsaronka duk maganin gidajenka duk security da ke wurinka ba zai hana ka zo ta ɗauke ka kowa ba wanda za ka bari ba gani ne mutuwa take yi sai ga wani gashi nan yana tafiya kawai ya sun tafiya kawai sai ya faɗi bab ya mutu ga wani ko shekararsa ashirin da ƙyar yake motsi amma ko yana nan a raye yace fakan min fakan min sahihin mata min ghairi illatin yaso da yawa ana samun mutum wanda lafiyar salau sai ya mutu babu wani dalili وكم من سقي عاش حين من الدهر يسمونه ake samun mari lafiya da kunce yana jinya amma sai ya rayu tsawon zamani amma masu lafiya sun sun bashi yake cewa wa kam min fatan amsa wa asbaha menene na manta baitin abin da yake cewa dai ya so yawa akan samu saurayi ya wayi gari da safe ya kai yammaci lafiya ya wayi gari safe lafiya yace wa qad nusujat akfaluhu wa huwa la yadri alhali a lokacin da yake maganar nan ma an riga an saka kafanin da za a rufe shi a cikin sani ko Allah ka sani da kyawun gashi Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut a wurare nawa a Qur'ani الرب كل نفس ذائقة الموت guda nawa ne guda uku ga ɗaya dai anan ko wannan kullu nafsin dha'iqatul maut ko wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah Allah ya ce kadai ana cikan ya muku ladaddakin ayyukan ku ne a ranar qiyamah faman zuhziha 'anil nar duk wanda aka tseratar da shi daga wuta wa udkhila janna aka shigar da shi aljanna faqad fada hakika wannan ya rabauta wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba komai bace face dan jin daɗi dan kaɗan kuma mai rudin mutum gaba da mun hanyar Allah wuri na biyu kullu nafsin ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون Allah ya ce kowace rai za ta ɗanɗani mutuwa muna jarabtanku da sharri da alkhairi a matsayin jarrabawa a matsayin fitina Allah ya ce wa ilaina turja'una kuma gare mu za a maishe ku a ranar alkiyama Allah ya ƙara maimaitawa a suratul ankabut kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un kowace rai za ta ɗanɗani mutuwa sannan gare mu za a maido da ku Allah ka san kyakkyawan ƙarshe wal maut huwa al qiyamatu as-sughra ita mutuwa ita ce ƙaramar tashin al-qiyama wa qiyamus sa'ah هو القيامة الكبرى تاشن القيامة لذا أي بايان عندما كنت قبري توقيت شيء من بباء القيامة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي الله يرحمه yace wa huwa subhanahu wa ta'ala shine nan mai sarki madaukakin sarki fi surati wahida yadhkuru al-qiyamah al-kubra was-sughra Allah madaukakin sarki a sura guda ya ambace babbar al-qiyama da mai karamar al-qiyama jama'a sura daya Allah ya yi wannan an gane wannan a sura ɗaya ya ambaci babban alkiyama da wace ƙaramar alkiyama kama fi suratul waqi'a kamar yadda yake a suratul waqi'a fa innahu zakara fi awwaliha alqiyamati al-kubra a farkon ta ya ambaci alkiyama babbar wa anna an-nasa yakununa azwajan thalatha kuma ya ambaci cewa mutane za su kasance dangogi ne guda uku wancan satin abin da muka kenan ko har laraba dangogin mutane dangi nawa ne dangi uku kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce idza waqa'atil waqi'a idan mai afkuwa ta afku laysa li waqa'atiha kadiba babu wani mai karyatawa game da afkuwarta ita tashin alkiyama saboda kowa zai ganta tsaro-tsaro ido da ido khafidatun rafi'atu alkiyama mai kaskantar da darajar wasu mutane ne da da a duniya ana ganin su masu girma ne rafi'atun mai ɗaukaka darajar wasu mutane ne wanda a duniya ana ganin su ne kaskantattu Allah ta'ala ce idza rujjatil ardu rajja idan aka girgije kasa girgiza wa bustatil jibalu batta aka nike duwatsu haƙiƙanin nikewa fakanat haba'an mumbata sai waɗannan duwatsu su zamto ƙura a bar shekewa wa kuntum azwajan talata to kun kasance nau'o'in dangogin mutane ne guda uku a wani rana ta alkiyama ko Allah ta samu na da cikin ashabu ne ne to thumma innahum fi akhiriha sannan bayan Allah ya gama ambatan dangogin mutanen nan da irin sakamako da Allah subhanahu wa ta'ala zai wa kowanne daga cikin waɗannan mutane ya kuma ambace irin ni'imomin da imana wanda babu wanda ya isa ya iya mayar da wannan ni'ima idan Allah subhanahu wataala ya so ya dauke ta sai Allah ta'ala ya yi rantsuwa da ina mawadi'an nujum ko da mafaɗar taurari abinda aka rantsa da shi shine alqur'ani ya mace cewa yana nan a wani littafi karar ne karami yace bayani to bayan wannan bayani Allah ta'ala sai Allah mana kuma zai ci gaba da cewa ثم في آخرها ذكروا قيامة الصغرى بالموت sannan bayan haka sai Allah ya ambaci karamin kiyama ta hanyar ambata mutuwa ta hanyar ambata mutuwa wa annahu yakununa thalathata asnafin ba'da al-maut kuma Allah ya bayyana cewa bayan ba mutu to mutane kala uku ne dangogi uku ne za su je gaban Allah subhanahu wa ta'ala فقال سأل إيش فلولا إذا بلغت الحلقوم ميهنا إدري يئس زوا مقوبه ديدي لغس ملائكنا ذاري شيء وأنتم حينئذ تنظرون قوم ألوكتم كنا كلوا ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون mu mun fi ku kusanci da shi a wannan lokacin sai dai ku ba ku falaula in kuntum ghayra madinin me ya hana idan kun zamto ba waɗanda za a tasa bane a ranar alkiyama in dai da gaske ne kun ce ku ba za a tashe ku ba a ranar alkiyama tarji'unaha to ku dawo da wannan ran mamacin da za a ɗauka a yanzu mana a lokacin za a tafi ta in kuntum sadiqina in dai kuma su gaskiya ne za su iya ba mai iyawa ana ji ana gani yana biye juye idanu sun juye harshe ya kare idanu sun kafe shikenan ba wanda ya zai ce kai ku dawo da wannan ran mun gane wannan babu ko da ko kun kayyata cewa ba za a tashe ku ba to me yasa ba za ku mai da ran mamacin ba a lokacin da suke mutuwa an gani Allahu akbar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa amma in kana min al-muqarrabin to amma fa idan ya kasance shi ne mutuwar daga makusanta daga makusantan Allah ko yau me zai faru faruhu to sakamakonsa hutu ne wa raihanun da arziki mai daɗi wa jannatu na'im da kuma aljanna ta ni'ima Allah ka kamana daga cikin su wa amma in kana min ashabil yamin to idan kuma ya kasance daga cikin ma'abota hannun dama ne kaga duk waɗannan su ne ɗan aljanna ko فسلام لك من أصحاب اليمين أنا شو النرد إن كنت كتنشي لك تشين سوا ما مجادما فسلام لك من أصحاب اليمين أمشي يتبت أغريكا أنغاني دون زمن كان داما وأما إن كان من المكذبين الضالين أما idan ya kasance cikin masu ƙaryatawa batattu ne fanuzulun min hamim fanuzulun min hamim to kaɓaci za a yi musu na ruwan zafi kaɓaci ne na tafasasshen ruwa shi ne sakamakonsa wa tasliyatu jahim da kuma shiga wutar jahannama inna hada lalle wannan bayanin da ke cikin wannan sura fa lahu haqqul yaqin shine gaskiya haƙiƙanin gaskiya fasabbih bismi rabbikal azim to kai tasbihi da zaka sunan ubangijin kan mai girma Allah ka sani da wallahi wa inda al-maut a yayin mutuwa ne tuqbadu ruhul insan ake ɗaukiyar mutum min jasadihi daga jikinsa bi amrillahi ta'ala da umarnin Allah madauki Allahu akbar jama'a kun ji mm da mutuwa ne ake zare wannan ran da yake tare da kai kana takama kana fusga kana cewa mu wasa ne mu za a yi wa kaza waye kai ciki duk kashi waye kai to kaji a wannan lokacin za a zare wannan rai daga jikin mutum da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala وقد أسند الله قبض الأنفس إليه سبحانه في قوله تعالى الله مدوكين سركي يا جنجنا ɗauke rai daga jikin ɗan adam cewa shi ne nan wanda yake aiwatar da wannan aiki fi qawlihi ta'ala cikin faɗin sa madaukaki Allah ya tawaffa al-anfus hina mautiha Allah shi ke ɗaukar rayuka yayin mutuwarsu an gani eh Allah shi ke ɗaukar rayuka dan al'ambus jam'u nafsin Allah shi ke ɗaukar rayuka yayin mutuwarsu wa asnadahu ila al-mala'ikati wani lokaci kuma Allah sai ya jingina ɗaukar ran da zare ran ga mala'iku fi qawlihi ta'ala cikin fadin sa madaukaki hatta idza jaa ahadakum al-maut توفته رسلنا وهم لا يفرقون har zuwa lokacin da mutuwa za ta zo wa ɗayanku manzanninmu ne za su zare wannan rai kuma ba ta jira an gani shi ne laifar ribun ba ta taɓa yin jinkiri ma'ana su ba ta ifraɗi ba ta tafriɗi kun gane wancan ba ta ɗaukar ranka kafin lokacin ya yi kuma ba ta ƙara maka siffan ɗaya bayan lokacinka ya cika lokacin nan dai lokacin nan ne kamar da Allah ta'ala ya faɗi a wurare guda biyu ko wurare guda uku idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimuna idan ajalinsu ya zo to ba za a yi musu jinkiri ba ko da daidai da awa ɗaya sa'a ɗaya sannan wala ya taɓa limuna ko ba za a gaggauta musu lokacin kafin lokacin ya yi ba wannan masofi a arabko فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون Allah ya ƙara maimaita wannan a sautin nahal cewa in fa lokaci yayi in fa lokaci ya zo da sautin yunus in lokaci yayi to ba a yi wa mutane jinkiri wali kulli ummatin ajal kowace al'umma tana da ajali tana da iyaka lokacin da Allah madaukakin sarki ya ba mata za ta rayuwarta a duniya idza jaa ajaluhum idan wannan lokacin nasu ya zo fala yastakhiru sa'atan wala yastaqdimun ba za a jinkirta musu ko da daidai da minti ɗaya ko sakon ɗaya ba sannan ba za a gaggauto musu da ita ba kafin lokaci ne an gane wannan sannan a sautin nahal Allah ta'ala ke cewa fa idza jaa ajalu idan fa lokacin ajalin su yayi لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون دم أنا ليش نعم نعم ولا لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم ينظرون يرجعون نعم يرجعون فكاد أن دكا الله سبحانه وتعالى ينا بينا من الشيوى mutuwa gaskiya ce kuma idan lokacin da ya yi babu wani wanda za a wajen kiri sannan babu wani wanda za a ainihin wato gaggawar masa lokacin kafin lokacin ya yi in dai ga ya mutu to kawai lokacin ne ya yi to sai Allah ta'ala ya yi da wanda zuwa ga mala'iku cewa har zuwa lokacin da mutuwa ta zo wa ɗayan ku to manzannin mu ne suke karɓe wannan rai sannan ba ta ainihin wato jinkiri ba ta takaci a wannan lokacin za ka wannan rai ثم ردوا إلى الله أولاهم الحق سنة غمين متعني زواجا مجد شلة مرسنا بسكيا ألا له الحكم وهو أقرب الحاسبين Allah ce ku saurara hukunci nasa ne kuma shi ne mafi gaggawar masu yin hisabi wa asnadahu ila malakil maut fi qawli sannan ya dingina wannan abu ko zuwa gawa mala'ikan mutuwa cikin fadinsa qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum kace da su wanda ke ɗaukar ranku shine mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta gare ku eh yana nan sunan shi ne malakul maut ba wani ya azra'ilu an gani sun ya mar suna azra'ilu bai tabbata a hadisin manzon Allah ba abinda Allah ce malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'una sannan ubangijin ku ake mai shirku a ranar kiyama Allah ka sa mu dace babu laifi ya tabbata a hadisi ai kwarai da gaske manzon Allah ya ce man man ahabba an yunsa'alahu fi na manta labazin hadisi fi asali an gani wa yusqu lahu fi rizqi falyasil rahima duk wanda yake so Allah ya mai jinkiri a duniya ya ƙara mar yawan kwanaki tsawon rai sannan wanda yake so Allah ya mishi yawan tarin arziki to ya dinga sada zumuncinsa in ji manzon Allah eh kaga wa yusa'lahu fi fi ajalihi ko fi athari ko fi ithri Allah in ya ga dama zai kara mai kwanaki amma ka ji kai da ka sada mene zumunci ina fata an gane wannan ƙwarai kuma ka dinga roƙon Allah wa aqul hayati ala ta'atik ya Allah ka tsawaita raina a cikin biyayya gare ka an gane wannan eh domin annabi sallallahu alaihi wasallam ce khairukum man qala umru wa hasuna amalu mafi alkhairi cikin ku shine wanda ya tsawon rai kuma aikinsa ya kyau la shakka wanda ya bika tsawon rai ya kyawawan ayyuka ya bika daraja a wurin Allah a ta a kiyama ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa ya taɓa yin mafarki sun zo shi da ɗan uwansa abokinsa wasu sahabbai guda biyu ɗaya ya mutu ya yi shahada a wurin yaƙi ɗaya kuma ya mutu a ta al'ada a gida ya mutu sai wannan sahabin ya yi mafarkin cewa wancan da ya mutu a gida ya fi wancan wanda ya fara mutuwa din ya shahada a wurin yaƙi daraja a gidan aljanna tsakaninsu kamar nisan tazaran tsakanin sama da ƙasa tsakanin benin wancan da benin wancan kici ya rasulallah ka ji mafarkin da na yi na ga wancan ɗayan wanda ya shahada yana ƙasa da wanda kuma ya tsawon rai amma kuma ga shi ya yi mutuwa ta al'ada a gida yanzu Allah ya ce mishi a shin a bayan wancan ya mutu wancan bai yi sallah kaza da kaza da kaza ba bai azumci watan ramadana ba bai yi aiki kaza da kaza ba ice ya yi ya rasulullah ya ce to ai wannan dalilin ibada ce ta sa ya fi wancan a wurin Allah imam mun gane wannan so kullum ka dinga addu'a ka dinga addu'a akan haka Allah ya tsawaita ranka amma akan mene ka rika cewa Allahumma akthir mali wa waladi wa atil hayati wa barik li fi ma a'taytani ya Allah ka yawaita min dukiya ka yawaita min yaya ka yi min tsawon rai sannan ka sanya min albarka a cikin abin da ka bani wa ahdin amali Allah ka kyauta min aiki na mun gane wannan idan ka yi littafin addu'a min alkitabi was sunna za ka yayi istinbati addu'ar ya rubuta ta lura da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musamman ga ana yace Allahumma akfir ma lahu wa waladahu wa barik lahu fima a'tita yalla ka yawaita masa yaya sai da ana ce binne yaya ɗari sannan ka yi tarin arziki ko ka sanya mishi albarka a ciki kuma ka bashi tsawon rai da ka ana sai da wuce shekara ɗari a duniya kafin ya rasu yanzu Allah ya rasu yana ɗan ƙaramin yaro yau ce shekara goma sha ba yanzu Allah ya sallar Islam ya rasu sai ya wancan lokacin zaka haƙuri ne yaro ya mana ƙwaƙwalwar shi tana cike da fasaha yana kiyaye duk abin da ya ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wala ta'awuma bainal ayat don haka babu cin karo tsakanin waɗannan ayoyi a zahiri za ka kama akwai cin karo ko ko babu Allah ya ce shi ke ɗaukar rai wani lokaci kuma ya ce manzanninmu ne wani lokaci kuma sai cewa ne mala'ikan da aka wakilta shi ne ce babu cin karo a cikin waɗannan ayoyi an gani sai ce wani ibaratu fi hadhihi al-ayat ila kullin bi hasabi wannan jingina wanda Allah ya yi zuwa ga wasu a waɗannan ayoyi to kowanne ana kai shi ne da gwargwadon yadda Allah ya kaddara shi فالله هو الذي قضى بالموت وقدره Allah shi ne wanda ya hukunci da mutuwa kuma ya kaddara mutuwa fa huwa bi qada'ihi wa qadarihi wa amrihi mutuwa tana faruwa da hukuncinsa da kaddarawansa da umarninsa fa udifa ilayhi tuwfi li ajli dhalik sai aka jingina wa Allah ne mutuwar a karan kansa tunda shi ya kaddara an gani wa malakul maut yatawalla qablaha shi mala'ikan mutuwa shine wanda aka daurawa daukan wannan rai wa istikhrajuha min albadani da fitar da wannan ran daga jiki ثم تأخذها منه منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب سنن shi ake zai cire idan ya cire to sai mala'ikun rahma su karɓi wannan ran ko mala'ikun azaba su karɓi wannan rai sai su tafi da ita zuwa sama shi ran salihin bawa idan ya je za a bashi ya wuce ya ji har ila ce ma illiyuna wa ma adraka ma illiyuna kitabun marhum yashhaduhu مقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تثنين عينا تشرب بها المقربون قال لك ثمن الشمس to ko kuma Allah ya kiyashe mu ya zama mala'ikun azaba su ci wannan rai suna kai da zuwa sama za a shigar da ita sai mala'iku su ce oh wannan wata rai ce haka mai masifar doyi na bala'i wata rai ce mummuna haka mai wari a ce ai ran wane ne dan wane sai a ambata shi da mummunan sunan da ake kiransa shi a nan gidan duniya sai a ce to babu wuri a nan ku koma da shi can ƙasa ta bakwai sai a mai da wannan rai kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum waylun yawma idin lil mukaththibin alladhina yukaththibuna bi yawmiddin wa ma yukaththibu bihi illa kullu mu'tadin athim idza tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصاب الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون الله كريم إمام قال والنقوم ويتولونها بعد سوسك كربتها أبايتها فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه يوم هكا هو اللي إذا أن يجينا مثلا متوى أن شيء الله لي تو إشياء الشري شيء السبيلي متوى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا سنن شيء يقدر متوى يقول ذات وأكا شيء يجي شررا ملائكة shi kuma ka ce in ya cire ya ba su wa mala'ikun azaba kuma mala'ikun kaga shi babu cikar rubutuna dukan su kowanne yana aiki ne da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi ula التوفي بالنوم والتوفي بالموت طب جماعة قولي ɗaukar rai yayin barci da kuma ɗaukar rai yayin mutuwa. Arruhul mudbiratu lil badani allati tufariquhu bil maut hiya ar-ruhul manfukhatu fihi. Ran da ke kai komo a cikin jikin mutum wacce ba ta rabuwa da shi ta hanyar mutuwa shi ne nan wace wacce take rabuwa da shi saboda mutuwa ita ce wannan rai wacce aka rubuta wa mutum a cikin wannan jiki an gani ita ce wacce take fita daga jikin mutum gaba daya wa hiya an-nafsu allati tufariquhu bin-nawm ita ce dai wannan ran da ke fita a jikinka lokacin da kake bacci jama'a an gani eh tushen ta ne kai ba za a jijjige a jikinka ba amma ran da ta fita shi za mu maka addu'a ba ranka ta fita ta tafi yawanta ta tafi duniyar rayuka inda ake zuwa a haɗu a ta hira shi yasa in kana barci sai ka ga kayan barci da masoyiyarka wacce ka daɗe kana bege kun haɗu kun je wuri kaza kun shakata wanda zai iya zama gaskiya amma a duniyar a duniyar rayuka da mafarki haka ne za a ga wani shaitani ya biyo ta a guje ta yi ta faɗa ruwa kowa ya fita ya bata a ƙure ma gudu ma da kana wayo Allah wayo kana baccin ki aji kana iko wannan kaɗai ya yi tsingana a shi akwai azaba kabari kuma a lokacin an tashe ka a tashe ka ba za ka ji ba dan ran ba ta jikinka da shaidanu sun koro wannan ran an sako ta tana dawowa a guje tana faɗa jikin ko sai gaba ya farka sai ga zufa ya fara fito masa ba fa shi ya gudun ba ranka ne ya gudun amma ga kuma ga ran na gumi kaga ya farka irin abin da za ka ga mutum in ya yi wani gudu na tashin hankali yake yi haka za ga wannan ran kafin ma a samu hankali ya dawo jiki sai an daɗe ban gaske sannan mutum ka ga hankalin shi duk fakkan da za a sa ba zai da hankalin ba zai da jikinsa ba saboda ran nasa ya cutu akwai wani ran da ya cutar da ransa wannan kai ya san gane ikon Allah Allahu ala kulli shay'in qadir duk abin da kace maka Allah yana yi ka kai musu kawai ka bi kai kai ka mika wuya in ko kaji Allah zai nuna maka wani iko na mamaki amin taɓa labarin wani limamin juma'a ko ko kuma ta na'am yawwa wasu dai ba su sani ba wasu kuma sun sani malam ba ba ku sani ba wani imami ne kullum idan ta shi karatun qur'ani in ya karanta wata aya inda Allah ya cewa wallahu ala kulli shay'in qadir ko inna Allah ala kulli shay'in qadir sai ka cewa oh yanzu fa Allah yana iko yin komai ikon Allah lalle Allah ne iko yana kan komai amma yana da me yana son ya ga wani abu da ya tabbatar masa da wannan kan matsayin aya wata rana ranar juma'a ya shiga wanka gab da lokacin sallar juma'a yana shiga wanka a bayan gidansa yana ya watsa zuwa fuskar su kenan kawai yana wanka kawai sai ya ga ya koma halitta shi ta koma ta mace kuma ya gan shi a wani bayin da ba wannan gidansa ba kawai sai yana cewa wance wance ki maza ki fito mai ki fita da abincin nan shirin sai ya fito shiga ɗaki ta shiga ɗaki ta canza kaya ta sa kaya ta shafa gazan da komai ta ɗauko abinci ta fito da shi waje ana wasa ana dariya da masu yin abinci wanda ke kin daɗe ba ki fito wanda abinci ba an tsaya ana ta jiran ki kawai kina wata ayar da Allah ku ɗan yi haƙuri kaza da kaza ana ta harkokin rayuwa wani ya zuciya santa da aure aka yi mata aure da shi aka yi mata aure da shi masoyin nata kaga duk wannan ba ana jangi bane eh shikenan aka yi aure bayan aure ta haifi har ƴaƴa uku ƙwarai ƴaƴa uku wata rana ta haihu an zo ana wanka an ce ga ruwa sai an kai aje ai wanka mana an tsaya jiki wankan jegon to shikenan sai ta shiga bayi domin ta yi wankan jego wannan ruwan tana watsawa kawai liman sai ya gan shi ya dawo a cikin bayan shi kuma a gidan shi daidai lokacin da ya dawo yana watsa ruwan sai ladan ya zo ya leko shi da Allah ana jiran liman a masallaci lokacin sallah yayi kaga ce ai yana wanka ne yana nan fitowa saboda a lokacin ya gama wanka ya fito ya zo ya jagon sallar juma'a yanzu duk wannan abin da aka yi da tsawon shekarun da aka yi da haihuwa da aka yi duk an yi shi ne a cikin wasu 'yan mintoci kaɗan wanda bai fi kai wanka ka fito da wanka ba nan ya ƙara tabbatarwa cewa lallai Allah ne iko ne akan komai abin da ya faru nan shi a idon sa ne shi ne ya faru ba da wani ba ballantana wani ya ce a'a ba haka bane to ka duba ikon Allah ba da shi yasa kawai ka yadda yanzu wannan azaliman namu na shugabanni a ce tab yanzu kawai da waɗannan ai ina a kuma su kuma su shakka na rantse da Allah mu ba mu shakkan cewa Allah zai kawar da azaliman nan kakaf ya kuma kawo mana masu adalci matukar muka bi Allah muka yi haƙuri muka kiyaye dokokin Allah abubuwa ne guda biyu in kuka yi haƙuri kuka tsare dokokin Allah shikenan duk wata kike murmara duk wani abin da za a dasa muku wani time bomb da za a ce zai gama da ku la yadurrukum kaiduhum shay'a an gani makircinsu ba zai fitar da hukumi ba to karatun da yawa da shi kamar lokaci ya kusa ko minti nawa na'am shida ga wani littafi sunan shi sakbul abarat lil mauti والقبر والسكرات بالتالي لمن يبزم مالب يرمجاشي الدكتور سيد ابن حسين العفاني حفظه الله تعالى wanda littafin magana kawai yake zalla akan mutuwa mujallabi uku ne akan maganar mutuwa da maganar kabari azabar kabari ni'imar kabari da kuma abin da ya shafi magagi na mutuwa to a gurguje a cikin wannan littafin akwai malamai da suke yi mukaddima ma wannan littafi an gane cikin sakon malami mai suna safwat nuruddin الرئيس العام لجماعة أنصار السنة بمصر ينا شيوا ita mutuwa almaut yasbiquhu mudhakkaratun ita mutuwa akwai abin da ke mata shimfiɗa yace kalmar kamar rashin lafiya alladhi yukhaffifu Allahu bihi min dhunubil mu'min wanda da shi ne Allah yake rage nauyin zunubai na mu'mini لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب به وإن الله يسجد خير في جرجي وجهنا yace kuma saboda hadisin Abdullahi ibn Mas'ud ne Allah ya kara mishi yadda wanda al-Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi yana cewa babu wani musulmi yusibu adha da wata cuta za ta same shi illa hatta Allah anhu khataya bace sai Allah ya ya zabbe mar ya karkade masa zunubansa kama tahatu warqu shajar kamar yadda ganyen bishiya ke kaɗewa daga jikinta an gani amma sai yake cewa wa innal kathira minan nas yuhibbuna mautal faj'a amma da yawa daga cikin mutane suna son mutuwa ne kawai irin farar ɗayan nan ko mutuwan mutuwan abce kawai mutuwa ta auko wa mutum zuwa ɗaya ba da kuma tsammani wannan minhum anna zalika تخلص من شر عظيم ko takhallusu min sharrin azim wai suna iya cewa suna ganin wannan ai samun kariya da tsaro ne daga sharri wanda yake mai girma wa najatun min karbi sharri kuma samun tsira ne daga bakin ciki wanda yake mai tsanani wa hum fi zalika ghafiluna amma Allah bihi alim amma sun kafala sun rafkana da abin da Allah shi ne yake sani game da wannan shi ne ke cewa innal ahaditha amma fa da yawa daga cikin hadisai ja'at bi ghairi zalika sun zo da sabanin haka yake ka hadisi abi dawud wa ahmad kamar hadisin imamu abu dawud da ahmad wanda ke cewa mutul faj'a akhdatu athi kun ga mutuwar fuj'a farar daya ce to mutuwa ce kamun Allah ne mummuna akan bawa sai ya mishi sharewa ɗaya kawai fab sai ya mutu ba ta rashin lafiya da ɗan alamu da za a ɗan nuna ma cewa rayuwar ta zo ƙarshe saboda ya samu damar tuba kawai farar ɗaya kawai a cewa ne ya mutu to wannan akwai tashin hankali kaji manzo Allah ya ce kamu ne mummuna wanda Allah ke wa mutane أنني سيجي عين أخبث أخبث غضب الله من من الله تعالى وأخبث غضب من الله كامل لفشن الله الله يبقى إنه من متون تفرد وذلك لأن فيها حرمان من وصية سبب متون فرد za a haramta maka yin wasiya idan kun akwai abin da kake kai wasici da shi ko ai maka na aikin alheri bayan mutuwarka ko wani abu ya maka wani bashi ko wani abu ba za ka samu daman yi ba ko kuwa sannan wa tarku lil-i'jabi lil-ma'adi bit-tawbati wa salih al-amal sannan ba za ka samu daman yin tattali wa mutuwa ba ta hanyar tuba da kuma aikata kyawawan ayyuka ina fata an gane wannan sai dai Abdullahi Mas'udin yana cewa mautul faj'a rahatu lil-mu'min wa atifun 'ala al-fajir hutu ne ga mu'mini amma kuma masifa ce bala'i ne bakin ciki ne ga mutumin banza ina fata an gane wannan to yin ta bayanin sa sai ya zo ta gaba ne da cewa al-imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala ya faɗi da tabbata da suna at-tazkira yace qala al-ulama malamai suka ce al-mawtu laysa bi'adadin mahab ita mutuwa ba ba wai kawai rasa mutum rasa rai bane kadai tsantsatta wala fala qasru sannan ba karewa bace wace zaran mutum ya mutu kuma komai ya kare a a wa inna ma huwa idahu ta'alluq ruhi bil badan yankewar saduwar rai ne kawai tsakanin da jiki wa mufaraqatuhu wa wa wa hayyuli wa hailulatuhu bainahuma da kuma yadda rai ke fita daga jikin mutum da rabewa a kankaninsu an gani wa tabaddilu hali wa lintiqalin min darin ila dar canji ne na yanayi da kuma cire mutum ɗaukar shi daga wani gida zuwa wani gida wa huwa min a'zamin masa'ib ita mutuwan nan tana da cikin musiba mafi girma wa qad sammahu Allah musiba Allah da kansa ya ambaci mutuwa da sunan musiba ce jama'a mutuwa musiba ce kamar da Allah ta'ala yake cewa fi qawlihi ta'ala fa asabatkum musibatul maut Allah ya kare wannan kenan bayan wannan akwai ɗaya daga cikin malaman da suka yi masa wannan aiki shine akwai Muhammad Hassan ɗaya daga cikin manya-manya malaman ƙasar Masar. Me Allah ya faɗi a ƙarshen suratul waqi'a inna hadha lahu haqqul yaqin ko kun ga wannan shine gaskiya na tabbas to sai yake cewa wal haqqu annaka tamut wallahu hayyun la yamut gaskiyar ita ce kai din nan kai da kai nake yi zaka mutu amma Allah raye ne baya mutuwa wal haqqu an tara inda mautika mala'ikata rahma aw mala'ikata al'adab gaskiyar ita ce yayin mutuwarka zaka ga mala'ikun rahma ko mala'ikun azaba wal haqqu an yakuna qabruka روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران gaskiyar ita ce ko dai kabarin ka ya zamto dausayin gidan aljanna Allah ka sa mana ciki aw hufratan min hufarin niran ko kuma kabarin ka ya zamto rani ne daga cikin ramukan gidan wuta zalika ma kunta minhu tahid wannan shine abin da kake ta tserewa a duniya aje ingila aje amurka aje kaza ne aje a nemo kaza ce mu kuɗi duk inda za a je a nemo lafiyar da zamu ji amma wallahi ana ta bibiyar mutuwa ce take ta zagawa da shi sai ran aka ce a kun ga yau yayin motsi sai kuma ce fadana mutuwa ta zo akwai wani prince a saudiya ko dan sarki ne a saudiya shekarar kusan nawa kusan ashirin akan inji saboda gata lakasa ta samu matsala babu inda ke motsi a jikinsa sai ana iya ganewa ta hanyar na'ura cewa yana rayu bai san inda yake ba kwanakin baya ka ce ikon Allah a shekara ashirin da sau ɗaya ɗan motsa ɗan yatsansa ana ta murna aka ce ma likitoci ko nawa ne ku ƙara ƙoƙari za a biya kuɗi ba matsala ba ne shekara ashirin nan fa kan wani inji yake kullum biyan maɗuɗin kuɗi ake yi amma su ma ba su bane kai ana sai malaika mutuwa zai shi to ba ana lokaci yayi zo mu tafi shikenan in kwanaki ne sai gashi ya tafi ya mutu abin da ake gudu ake tsoro sai ta yi sai ta zo an gane wannan ko shi ne hanyar cewa yace ayyuhal qawiyyu fata ya kai saurayi ne ji da ƙarfi a jikinka ayyuhar zakiyul abqari ya kai mai kwanya zakakuri mai yawan ƙoƙari ko a makaranta ko a wurin aiki ko a cikin menene ayyuhal amirul kabir ya kai wannan babban jagora ayyuhal faqir was saghir ya kai talaka da ƙaramin yaro kullu bakin fasayubka duk wani mai mai mai yin kuka in an yi mar mutuwa da sanda shi ma za a yi mar kuka wa kullu na'in fasayun'a duk wanda yake ba da labarin mutuwar wani wallahi shi ma sai an ba da labarin tashi mutuwa da ni da kai muna cewa wani ai ya mutu ai wani ai ya rasu wallahi sai an ba da labarin cewa mun ma mun mutu wa kullu madkhurin sayafna dukkanin wani wanda ake ba shi kulawa da tsaro da dukkanin ake gaskace shi zai ƙare wa kullu mazkurin sayunsa duk wani wanda ake ambaton labarinsa wallahi za a manta da shi ko ku da da wani ya fi gare ne san ka bai ko kuwa laysa ghayrullahi yabqa jama'a babu wani wanda ba Allah ba zai saura a bayan ƙasa man ala fallahu a'la duk wanda yake ganin shi madaukaki ne to Allah shi ne mafi ɗaukaka a kansa Allah ka tsare da imanin sun zama da ka sa abin da muka kan ya zama daidai Allah ya sani tare a cikin lafiya wanda mai kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun nan kai Allah ta'ala ka biya mana Allah ka san ki cewa mai shi Allah ka ji kanmu idan mun je inda magabatan mu suka tafi Allah ka ji kanmu ka gafarta mana idan mun tafi inda magabatan mu suka tafi ya Allah ka sanya kabarbaran mu su zamto dausayi na gidan aljanna kada ka sanya kabarbaran mu su zamto ramuka na mutum jahannama Allah muna roƙonka ka ɗauki rayuwarmu akan sunnar annabinka Muhammad ka ɗauki rayuka mu akan addinin musulunci ya Allah ya Allah ya jije zukata ka tabbatar da zukatan mu akan addininka ya Allah ya sassafa zukata Allah ka sarrafa zukatan mu akan da'a da biyayya gare ka اللهم اجعلنا ممن خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انا نسالك عيشه هنيه وميتة سويه ومردين غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته